الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرندا هدو قوة المحرم hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 8 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahmatullahi alai wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi muna nan dai game da kokarin fito da ma'anar ayoyin nan da suke magana akan bin iyaye musamman fadin Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsanan har zuwa ƙarshen ayar ita ce malaman tafsiri suke ta fito da abin da ayar ta ƙunsa na ainihin wato bayanai tun daga imma ya baluganna satin da ya wuce mun karanta faɗin Allah imma ya baluganna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma mun ji maganar imamul qurtubi akan ta sannan mun ji maganar urwa sannan فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما من جمع قال سعيد ابن المسيب قمد من أكي نفيدا قولا كريما يفسر شد cewa shine irin maganar da bawa yake yi a gaban mai gidansa kuma mai gidan nasa mai kaushin hali kuma bawan ya zamto yayi wa mai gidan laifi irin lafazin da zai amfani da shi irin wannan lafazin ake so ɗa ya yi wa ainihin wato mahaifarsa fala ta kullahuma uffin mun ji tafsirin imamu tabari akan wannan mun ji kuma a larabci kalmar al'of me take nufi mun ji babban malamin larabci al'asma'i da kuma malam arragibul asfahani duk sun fassara ainihin me ake nufi da kalmar offin sannan mun karanta maganar da wato sa'alab ya ruwaito daga ibn al'arabi diddai game da tafsirin al'uf kalmar da Allah ya ce falata ƙullahuma uffin sannan imamu shaukani shi ma ya faɗi cewa a dunkule abinda ake nufi da al'uf ita ce kalmar da take nuna ƙosawa da gajiyawa a aikace ko kuma ainihin wato a magana. to wannan ana nufin kada mutum ya gaya wa iyayensa wannan kalma mafi kankantar abin da aka hana ɗa ya faɗa wa mahaifansa kenan sannan Allah ya ce walatan harhuma wa kullahuma qawlan karima wanda za mu tashi akan waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma to feji na 22 ko ga masu bi ta ainihin wato soft copy har yanzu dai shi hard copy din bai gama zama ready ba gaskiya har zuwa yau to shi sa za dai mu ci gaba da bin wannan hanya da muke bi kafin insha Allah sati mai zuwa kamar yadda aka alkawarta mana insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة yau kuma za mu shiga mai Allah yake nufi can mun ji aya ta ashirin da uku cikin suratul isra wa qadara rabbuka zuwa ƙarshenta da kuma irin abubuwan da ke kunshi a cikin wannan aya na umarni ga 'ya'ya game da iyayensu to a aya ta ashirin da hudu kuma da take bin waccan sai Allah yake cewa waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma ka kuma sassauta da kwantar da kai irin kwantar da kai na kaskanci game da su iyayen minar rahmati irin na nuna tausayi da jin kai sahha an urwa fi qaulihi ta'ala tafsirin wannan aya waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma magana ta tafsirin wannan aya ya inganta daga urwa ibn zubair wajen faɗin waqfid lahuma janaha dhulli min rahma qal sai urwa yake cewa huwa in baka gane wannan waqfid lahuma janaha dhulli din nan ba shine antalina lahuma hatta la tamtani'a min shay'in ahabbahu huwa abinda Allah yake nufi gare ka kai da a wannan aya game da iyayenka an talina lahuma ka tausasa musu hatta la tamtani min shay'in har kar a wayi gari ka kiyin wani abu a habbahu da kasan suna so wannan shine waqfid lahuma janaha dhulli min rahma ka tausasa wajen mu'amalantar su sannan duk abin da kasan suna so na magana ko na aiki karkaki wannan shi Allah yake nufi da waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma in ji urwa ka koma cikin tafsiru tabari mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da al'adabul mufrad hadisi na tara da az-zuhud na hannad bin sari mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da shida za ga wannan magana ta urwa da ya fassara wannan aya da ita wa sahha an qatada akwai wata fassarar da ta inganta zuwa ga qatada ibnu da'ama as-sadusi yake cewa wakhfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira yace ka sassauta fukafukai wato ka sassauta fukafukai na risinawa da kwantar da kai da jin kai ga magada iyayenka sannan ka ce ubangiji ka tausaya musu ka yi musu rahama ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina ƙaramin yaro haka za ulimtum sai katada ya ce haka aka karantar da ku haka aka koya muku game da iyayenku wa bi haza umirtum kuma da wannan aka umarce ku khudhu ta'lim Allah ku yi riko da wannan koyarwa ta Allah wa adabahu da wannan ladabi na Allah da yake koya muku zukira lana an ba mu labari an faɗa mana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kharaja za ta yaumin wata rana ya fito wa huwa maddun yadai ya ɗaga hannayensa ya miƙa hannayensa sama rafi'un sauta ya ɗaga muryarsa ya ƙuli yana cewa man adaraka walidai duk wanda Allah ya yi masa ta goma shi ya riski iyayensa uwarsa da ubansa suna raye au ahadahuma ko Allah ya yi masa arziki na riskar ɗaya daga cikinsu ko uwar ko uban summa da kalan nara sannan aka wayi gari wai ranar tashin alkiyama ya shiga wuta ba da zalika bayan wannan irin arziki da ni'ima na samun aljanna ruwa-ruwa ga uwa a raye ga uba a raye fa aba'adahu Allah ya Allah in ka shigar da shi wuta karka aje shi a kusa ka nesantar da shi da rahama kai ƙara yin nisa wa ashaqahu tir da Allah wale da shi duk wanda Allah ta'ala ya sa ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su to a ƙarƙashin wannan hadisin in ka gan shi a cikin wuta to taɓaɓe ne domin in ba taɓewa ce da tsiyacewa ta ta riske shi ba ai aljanna ga ta nan a hannunsa ya bi su ya kyautata musu ya faranta musu aljanna ce babu wai amma a ce wai uban mutum yana raye ko uwarsa tana raye amma ya mutu Allah ya sashi a wuta ya nuna mutumin banza ne bai yi abin da ya kamata ba game da su shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam fitowa ya mika hannunsa haka yana daga murya yana ya Allah duk wanda ya riski ɗaya daga cikin iyayensa ko su su biyun sannan ya shiga wuta ya Allah ka nesantar da shi da kai ka nesanta shi da rahama wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi a mujalladi wato hadithi na wato dubu goma sha tara da ashirin da bakwai hadithin katada daga zurara ibn aufa daga abi wato ubayi bin malik radiyallahu anhu marfu'an wasahahahu muhaqqiqul musnad wayanda suka yi ta hakikin musnad na imamu ahmad sun inganta wannan hadithi walakin kanu ya rauna annahu man barra walidai wa kana fihi adna tukan fa inna zalika mablaghuhu jasimul khair domin kanu su magabata sun kasance ya rauna suna ganin annahu yanda al'amarin yake man barra walidaihi duk wanda ya bi iyayensa wa kana fihi adna tukan kuma yana da tsoron Allah ko yaya yake fa inna zalika wannan biyayyar da yayi wa iyayensa kyautata musu da yayi tare da cewa takawar tasa bata kai ta kawo ba takawa ce takaitacciya marar yawa wai zalika wannan biyayyar mablaghuhu jasimul khair za ta ɗaukaka shi za ta tunkuɗa shi ta ingiza shi ya kai zuwa ga jasimul khair alkhairi ba ɗan ƙanƙani ba sabida biyayya da yawa iyayensa wannan ka koma cikin tafsir ɗabari mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da uku wa an ata ibn abi rabahin fi qawlihi wa khfid lahuma janaha adh-dhull min ar-rahma ata ibn abi rabah an ruwaito daga gare shi wajen fassara wannan aya ta wa khfid lahuma janaha adh-dhull min ar-rahma me Allah yake nufi anan game da 'ya'ya su yi wa iyayensu qala sai a ta'u yake cewa la tarfa'a yadaika alaihima idza kallamtahuma abinda ake nufi karka kuskura ka dinga nuni kana daga hannayenka a daidai lokacin da kake magana da iyayenka yana daga cikin rashin biyayya da rashin da'a da rashin biyayya kana magana da su aga kana daga hannu wai daga hannu lokacin da kake magana da su ya ci karo da abinda Allah ya umarce ka a cikin wannan aya abinda ata ibn abi rabah yake cewa wakhfid lahum janaha dhul wai in kana magana da su kai kasa da muryar taka bayan kai kasa da muryar kar kuma ga kana ishara kana nuna nuna da hannunka a daidai lokacin da kake magana da ummanka ko daidai lokacin da kake magana da abbanka wannan tafsirin ibn abi hatim kenan mujalladi na bakwai shafi na ɗari shafi na dubu ashirin da ɗari ko hadithi kai shafi na dubu ashirin da uku da ashirin da hudu walmurad abinda ake nufi a nan idza kallamtahuma fala tushir bi yadayka ha huna wa ha huna walakin akhfid law akhfidhuma wa tawadha lahuma abinda wannan magana take nufi shine wai idan kana magana da su karka dinga ishara da hannunka kar a ga wai kaman ko wani bayani kake musu ko so kake ka gamsar da su ko kuma baka aminta da abin da suka gaya ma ba kana yarfa yarfan hannu kana ishara da hannunka shi ake nufi da karkaye a lokacin da kake magana da su walakin akhfid lahum kai kasa da hannayenka yanda muryar ta yi kasa hannayenka ai su ne kamar fukafukanka su ma su yi kasa wa tawadha lahum ka kuma kankantar da kai a gaban su wannan shine abin da Allah ta'ala yake jan kunne na da kunnanka a cikin wannan aya wa an zaid ibn ali an karbo daga zaid ibn ali radiyallahu anhu qala yace yadhillu lahumma fi mantiqihi wa fi kulli amrin ahabba zaid ibn ali yace yadhillu lahumma yana nuna shi ba wata tsiya bace yana kaskantar da kai lahumma ga iyayensa fi man dikihi a cikin furucinsa in zai yi magana da su akwai nau'i na kaskantar da kai da risinawa a daidai lokacin da yake magana da mahaifansa ya ce ba iya haka ba ma yana ƙasƙantar da kansa fi kulle amrin cikin kowane irin al'amari a habbahu da ya fahimci ummansa tana so ko abbansa yana so cikin duk abin da ya fahimci suna so to shi kuma ba shi da wani ainihin tacewa game da abin da ya ga suna ƙauna ko suna so wannan shi ma ka koma cikin tartibul amali alkhamisiyya lishajari mujalladi na biyu shafi na 162 wa qala ibn hajar alhaitami ibn hajar alhaitami akwai ibn hajar alhaithami akwai kuma alhaitami wannan mun karanta a lokacin da muke karanta hikba ko to ibn hajar alhaitami rahimahullah yace amara Allah ta'ala ba'adal ƙaulil karim Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni bayan ya umarce ka da ka gaya musu magana ta karamci magana ta mutuntawa da girmamawa sai kuma ya umarce ka bi an ya lahuma janaha dhul wai ya kaskantar da fuka-fukansa min alƙaul ya kwantar da lafazinsa da muryarsa in zai magana da su me ake nufi a nan ya ce bi Allah yu kallimahuma kada ya kuskura ya dinga magana da su illa ma'as ma'alistikana sai da nuna shi ba wata tsiya ba ne ko da yana ganin yana da mulki ko da yana ganin yana da ilimi ko da yana ganin yana da wata ɗaukaka ko da yana ganin yana da wani kuɗi in ya zo gaban iyayensa yanda yake magana da su kai ka ce ba gwamna ba ne kai ka ce ba sarki ba ne kai ka ce ba akara makallawo ba ne kai ka ce ba dakta ba ne ko profesa kai ka ce ba alhaji ba ne in ya zo gaban su nuna yake shi kawai sinkin fakitinsa shi ba kowa ba ne shi ne alistikana kar ya zo gaban su ya dinga jin ai shi alhaji ne yana gyara riga yana abin nan yana jin izza a ba gaban su ba abinda aya take nufi shine in zai yi magana da su ma'alistikana a ga maganar tasa a hausa ne a cakuɗa take da alistikana nuna shi ba wata tsiya ba ne wa zulli da ƙasƙantar da kai wal khudu'i da risinawa wa izhari zalika lahuma da kuma bayyanar da hakan gare su su fahimci cewa fa in yana gaban su shi baya jin cewa shi ya girma ko yana da 'ya'ya da jikoki a gabansu nunawa yake shi yaro ne karami kaskantacce wulakantacce shi ba mai kuɗi ba ne baya nuna cewa shi mai isa ne a gabansu wa izhari zalika yana bayyanar da hakan lahuma gare su wa ihtimali ma yasduru min huma da kuma jurewa duk abin da zai taho inda ta bangaren su ko ya masa daɗi ko kada ya masa daɗi ya zama mai juriya game da duk abin da zai taho min huma daga uwarsa da ubansa wa yurihima kuma duk da wannan abun fa da yake ya dinga nuna musu annahu fi gayati taqsir ya kai matuƙa wajen ainihin wato takaitawa wannan abun duk da yake yi bai yi abun da ya kamata ba in ya kashe kuɗin suna Allah ya maka albarka wannan wahala ya dinga nuna ba haba wannan ai ba komai bane kar ya dinga jin cewa ai yayi hidima yayi wani abu har ma ya dan dinga ganin kamar ya biya su a'a wai ya dinga nuna musu kullum fa duk wannan biyayyar da yake yi duk wannan kwantar da kan da yake yi duk wannan tausasa lafazin da yake yi wajen magana da su amma fa duk da haka fa Ahmad ya kai makora wajen takaitawa akan hakkin su bayan da ya kamata na hakkin su yake basu ba fi haqqihima game da haƙƙinsu wa birrihima ya dinga nuna musu ya kai makura wajen takaitawa a wajen yi musu biyayya kamar yanda Allah ya ce ya bi su baya yin haka tare da cewa su in suka kalli yanda al'amari yake a yau suna ganin ɗansu mai ɗa'a ne mai biyayya ne ma a haka amma shi yana ganin ina har yanzu abinda Allah ya ce ya musu bai ba wa annahu min ajali zalika don haka shi a ƙarƙashin haka zalilun haƙirun mutumin da abin da aka ce ka yi baka gama yi ba ina wata jin isa ina wani fankama da haka yana jin shi kaskantacce ne shi ba wata tsiya ba ne wala ya zalu ala nahwi zalik kuma kada ya gushe a irin wannan halin ya ci gaba da mu'amalanta su a irin wannan yanayin ila an yi sallija khatirahuma har sai ya ga ya kwantar musu da hankalinsu suna samun kwanciyar hankali da nutsuwa game da mu'amalar da yake musu wa yubarrida qalbahuma alai kuma ya dinga kokarin sanyaya zukatansu akan mu'amalar da yake musu haka zai ta yi ma'ana ya ta yi har sai ya ga cewa in ma suna cikin damuwa to damuwarsu tana yin sauki in suna cikin bacin rai zuciyarsu takan yi sanyi duba da irin mu'amala da ɗa'a da biyayyar da yake musu fayan atifa alaihi bin rida shi babban ribar da yake so a wannan duk kwantar da kan da wannan biyayyar da wannan ɗa'ar don su tausaya masa bin rida su yarda da shi shi da babban ribar ɗa ka rabu da su sun yarda da kai ka haye ina tabbatar maka ka sha kwana kuma wallahi duk wani wanda zai sa ka a gaba wallahi sai dai sai dai in ka wuce ya sa ka ya kalli ƙeyarka ya yi kwafa uwar ana zaune lafiya da ita tana shi ma albarka abbanka ba ka da matsala da shi sai wani mai tsamun baki ai ina gaya ma ka sha kwana babanka ba ka da matsala da ita babanka ma ba matsala a ka sha kwana abin da yasa duk kake musu haka su tausaya su yadda da kai waddu'a kuma su ce ma addu'a saboda addu'arsu maka irin ta mata kamar yankan wuka yawa addu'arsu ba kamar yankan wuka in mai kyau ce a guje za ta bi ka in akasin haka ne ma za ka sha mamaki wa min samma ɗalaba minhu to daga nan ne fa bayan fa duk mutum ya yi haka sai kuma aka nemi shi ɗa an yadu uwa lahuma kuma ya dinga musu addu'a can ai kaga yayi ta kwantar da kai yayi ta musu biyayya sun shi mai albarka sun ma addu'a sun yadda da shi to kar ya tsaya iya nan daga nan kuma dalaba minhu an neme shi shi da ba'da zalika bayan duk wancan bayanin da kaji tun daga wa qadara rabbuka har zuwa wa khafil lahumma din to an neme shi an yad'u lahumma kuma ya ci gaba da yi musu addu'a li'anna ma sabaqa domin duk abin da yayi wanda ya gabata ya ƙatadi du'a a humalahu abinda ya ke so ya samu kuma ya samu domin abinda ya musu na ɗa'a ya hukunta sun yi masa addu'a sun shi masa albarka shi wannan ribar ya samu da haka su kuma ai bai musu addu'a komai ba kama ta ƙarrara kamar yadda ya tabbata fayukafi a huma in furidat musawatun to yanzu kuma sai ya saka musu ai sun shi masa albarka sun masa addu'a addu'ar kuma ta yi tasiri domin ya yi albarka domin ya samu ɗaukaka to sai ya musu mukafa'a ya saka musu suma ya yi musu addu'a in furidat musawatun in ana ganin in zai iya yiwa a samu daidaito dai da cewa ba zai yiwu a samu daidaito ba amma in furidat musawatun in ma an dauka za a iya samun daidaito sun yi masa bari shi ma ya musu wa illa ko da yake fashatta na ma bainal martabatai yayi nisa kwarai tsakanin martabobin guda biyu akwai tazara mai nisa tsakanin addu'ar da kai musu da addu'ar da suke maka me yasa sai ce wa kaifa tutawahhamul musawat to ta yaya ma mutum zai iya zato ya fahimci za a iya samun daidaito tsakanin shi da su ya sun yi masa shi ma yanzu ya yi musu yana ganin an yi balance ya biya su ya rama musu ina wani mai tunani zai iya tunanin samun daidaito tsakaninsa da iyayensa wa kana a lokacin da su iyayen nan guda biyu sun kasance ya hamilani azaka duk wata cutarwa ka sun canye ka ɓata musu su gyara ka kai musu kaza kai musu kaza duk wata cutarwa da kake yi musu su umarce ka ka hana su ka kibin umarninsu su hane ka ka ki hannuwa ka jawo musu magana da sauran abubuwa na cutarwa duk sun ɗauke wakallaka sun ɗauke ɗawainiyarka ka koma tarihin rayuwarka ka kalli irin ɗawainiyar da suka yi da kai sun ɗauke ɗawainiyarka ba sa son su ji kukanka sun yi ta ƙoƙari iya bakin ikonsu su ga cewa ka zama mutum sun yi ɗawainiya da kai tun kana cikin cikin mahaifiyarka bayan ka fito an ci gaba da ɗawainiya da kai ɗawainiyar da aka zauna aka ce kai ta lissafinta ba za ka iya lissafa ta ba duka wa azimal mashaqqati ga wato ga wahala mai girma da suka shafi tarbiyyatika wajen tarbiyyarka ka ba su wahala ka ba su gwale-gwale ba ɗan ƙanƙani ba wa gayatal ihsani ilaika ga kuma ihsani na ƙarshe da suka yi maka iyayenka da kake kallon su sun yi maka ihsani na ƙarshe da babu sama da shi kuma duk wannan suna yi maka wannan raji na hayataka babban fatansu rayuwarka babban fatansu ka rayu mu'ammili na sa'adatak babban burinsu ka ɗaukaka babban burinsu ka azurta ka yi rayuwa ta sa'ada a wannan duniya din wa anta in hamalta shay'an min azahuma a lokacin da kai kuma in ma ka jure wani abu na cutarwa da za su yi ma kayi sun nuna bai ba kayi sun maka fada abinda baka yi ba an rufe ka da fada a kansa kana ganin kai ma ai kana juriya kana ɗauke cutarwar da suke maka to ai in ka aura da irin cutarwar da kai suka ɗauke da irin wadda kai kake tunanin suna maka kana ɗaukewa akwai bambanci domin kai irin wadda kake tunanin kana daukewa daga gare su rajauta mautahuma fatan mutuwa su kake su kuma lokacin da suke dauke taka fatan rayuwarka suke aga akwai bambanci shi yasa sai mala yace fashattana ma bainal martabatayn gibi ne wawa keke tsakanin martabobin guda biyu su kana cutar da su suna Allah ya shirye ka ba za su fasa ci da kai ba ba za su fasa ɗawainiya da kai ba burin suka rayu burin suka gyaru burin suka fi kowa kirki ka fi kowa ɗaukaka ka fi kowa nagarta a lokacin da kai kuma kana ganin sun zama maka nauyi suna cutar maka ba ka jin daɗi an raba ka da kaza an ce kaza an ce kaza amma a lokacin karka manta kai kuma babban burinka da fatanka shine su mutu wasa'imta min musahabatihima a lokacin da kuma kake nuna kosawa game da zama da su shi yasa da an yi magana sai ka ce Allah dai ya raba mu da su lafiya eh babban addu'ar kenan Allah ya raba mu da su lafiya su ba so suke kurabu ba so suke su a lokacin da kana karami so suke ka girma su so suke su tafi su baka kuma ko baka faɗa ba haka shine burinsa amma saboda gajen hakuri irin naka fata kake su mutu saboda su kadai suke karya ka gida biyu ka rasa yadda za ka yi to in babu su za ka yi tsiyakka yadda kake so ba dama baba ne mai sa baki baya nan in mata ce dama da ita ake cuta ta aje a sa baya a ta ce ko sai na yi kaza to ba ta nan da haka mutum ya tsula tsiyarsa yadda yake so kuma zai ga tsiyarsa yadda baya so a koma cikin azzawajir a nikitirafil kaba'ir mujalladi na biyu shafi na ɗari da shida na ibnu hajar alhaitami وقال الشوكاني رحمه الله امام الشوكاني الله يجي kansa da rahama yace zakaral kaffal malan kaffal ya ambata fi ma'ana khafdil janah me ake nufi da sassauta fukafukai ai kai baka da fufuki to kuma gashi Allah yace waqfid lahumma janahadh dhul ka sassauta fukafukai kuma na kaskanci da jin kai gare su to sai ka duba ga to ina fufukin to sai alkaffal sai ce abinda ake nufi da khafdil janah wajahain yana da fuskoki guda biyu al'awwal fuska ta farko anna ta'ira ai shi tsuntsu idza arada dhamma firakhihi ilai idan yana so ya tattaro ƴaƴansa zuwa gare shi litarbiyati dan kula da su da tsare su da ƙoƙarin su rayu da ƙoƙarin su haɓaka su girma shine attarbiya lokacin da tsuntsu yake tattare ‘ya'yansa littarbiya don kulawa da tarbiyarsu hafada laha janahahu za ga ya kwantar da fukafukansu kila ma ya lullube su lokacin sanyi ne ya lullube su da fukafukan suna ciki falihaza to da wannan ne sara sai ya zamto shi tsuntsun da wannan ne kai ya zamto khafdul janah wato sassauta fukafukai kinayatan wata kinaya ce wata inkiya ce an husni tadbir na kyakkyawar kulawa in tsuntsu yana so ya ba wa ‘ya'yansa kyakkyawar kulawa sai ya tattaro su sai ya ɗauka wato sai ya buɗe fukafukansa sai ya kwantar a kansu sai ya lullube su wannan yana nuna husna tadbir so sai alƙaffal sai ya ce faka annahu qala lil waladi kamar Allah ta'ala a wannan aya ya ce wa ɗa ukful walidaika ka kula da iyayenka kai kiwon iyayenka ka kula da su bi an tadummahuma bi an tadummahuma ta hanyar tattaro su ila nafsika zuwa gare ka amma ai sati baka je inda suke ba dan Allah yanzu ana magana khafdul juna ka sa kanka a ciki kana nan ba wai baka nan ba si sati biyu sati uku ba su ganka ba idansu wani ɗan duniyan ma ya zo yana ta cin duniyarsa da tsinki a nan su suna kawai an ce ka tattaro su zuwa duk inda kake kurayu ana fitowa da gidanka su ma ga gidansu can a gefe kowane irin motsi nasu a kunnanka kana an kare kana sane da shi amma tsakaninku wajen kilomita 120 ba kiran waya sun tashi lafiya sun kwana lafiya ya suka wuni ba ruwanka gararan baka kawai kake ta yi Allah ta'ala cewa tattaro su ila nafsika ya zamto duk kukansu da korafe-korafen sakunanka suna faɗa ana magancewa idan yanayi ya bayu zuwa gaba a kusa kuke ba to akwai ai waya akwai wani wanda yake kusa kullun ana jinya ake ciki shine bi an tadummakuma ila nafsik kama fa'ala zalika bika kamar yadda suka yi maka yanzu lokacin kana da bukatar kulawarsu ajiye ka suke sai su mahaifiyarka sai ta kalle ka sau ɗari da nawa a rana kana jikinta kana bayanta kana rungume kana kwance a cinyarta aikin kenan in ta dan kwantar da kai tana aiki da ta dan ji kuka za ta dawo ta ga me ya faru kai kuma tukuicin da zaka yi mata shine yanzu ta kwana biyu ta tsufa ba mai iya dauke mata kewa ba mai iya zama ya ji yaranta sai kai da ta haifa kai mata nisa sa'anninta duk sun kare kullun tunaninta wani iri waɗanda za su zauna masu yare irin na juna babu kai kuma iyalanka sun ɗauke ma hankali kenan ita ba ta da haƙi a kanka kenan na fata an gane to abinda suka yi maka kenan fi halin sigarika a lokacin yarintarka da babanku ya dawo sai ya nemi ina wane ina wane ina duk sai ya neme ku kuna bacci ma sai ya leka ya ga wane ya leka ya leka ya leka ya ga wani ma ya yayi mayafin ya je ya lullube shi wani ya fito daga net ya mai da shi ciki Allah gafarta malam anya kana ganin hanyar da kake bi mai bullewa ce kai kana tunanin Allah madaukakin sarki zai dube ka da rahama a irin yadda kake mu'amalanta su wasani malam kaffal yace wannan fassara ta farko kenan shine ka tattaro su zuwa gare ka tattarowa ko dai ma'anawiya ko hissiya hissiya shine ga ka ga su ko gida ɗaya ake ko ga gida ga gida ko ma'anawiya suna can nesa amma hukuncin nesan kamar a kusa suke duk motsinsu kana ji duk damuwarsu kana saurara kuma kana magance ta suna ƙauye kai kuma ka taho neman kuɗi birni ko ka tafi kudu neman abin nan amma duk da haka yanayi da larura ta sa ka bar su saboda fafutukar rayuwa suna can amma kunnen ka yana tare da su amma a ce ga ka kana wata unguwa suna wata unguwa wai yayi sati ɗaya sati biyu sati uku lafiya ka kalau rayuwarka kawai kake wani lokaci ma su ne za su kira su je kwana biyu baka zo ba lafiya ka ce a lafiya lau muke Allah lafiya lau kawai sabgogi ne suka yawa kai Allah sanin sarrun sarkin sabga za ka ga sabga lokacin da ka kai shekarunsu ‘ya'yanka kai masu yi ba aka za ka ga yadda ake sabga wasani na biyu an na tsa'ira shi tsuntsu idan arada tsayaran idan yana so ya tashi sama walirtifa yana so ya ɗaukaka na shara janahahu sai ya buɗe fuka-fukansa wa idan arada nuzula amma ya gama shawagi yana so ya sauko khafada janahahu sai kuma ya kwantar da fuka-fukansa ƙasa zai yi kenan fasara khafudul janah anan sai ya zama da Allah ya ce wa khafid lahuma janaha dhulli yanzu khafdul junah ko janah anan kinayatan wata inkiya ce anit tawadu'i da take nuna ka kaskantar da kai wa tarki lirtifa da rashin nuna wata ɗaukaka in kana tare da su wajen mu'amalantar su da haka da Allah ta'ala ce wa khfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma al-kaffal yace in ka dauke shi da wannan ma'anar ta biyu yana nufin ka daina nuna kai wata tsiya ne in kana tare da su sannan sai Allah yace min ar-rahma na nuna tausayi da jin kai ba kana su sun kuyar da kai kana ta kwantar da kai amma kudinka yana aljihunka suna da bukatar kuɗi almuri ka matsa kuɗi shi yasa sai Allah ta'ala ya zakulo ka yace minar rahama aka ce minar rahama na nuna jin kai dan wani aka ce tawazu ya iya eh zai ta zuwa ya lallabla wallahi lafiya ya ce magana ta sama wani lokaci sai sai an ce ba mu ji ba sai dan ce a haka za na ce amma kudin sa suna aljihunsa فيه معنى التعليل أي من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما من الرحمة إن أي فيه معنى التعليل أشكي من الرحمة ينانون مك معنى التعليل دليل ديسا أكتي كونت دفكا فكي غريسو ka yi tawazu'u wajen mu'amala da su ka tattaro su zuwa gare ka ana nufi at-ta'lil dalilin haka shine dan ka tausaya musu ai min ajali faradi shafaka dan ka nuna tausayi na ƙarshe wal adab da tausasawa alaihima akan wayannan mahaifan naka guda biyu likibarihima saboda girman su sun manyanta waqti waftiqarihima al-yawm da kuma irin matsananciyar bukatar ka da suke da ita a yau ka tuna bukatar ka a wajen su jiya yanzu su kuma sun ton ɗin ya juyo yanzu su kuma suke da matsananciyar bukata a wajenka liman kana afqara khalqillahi ilaihima bil ams ga wanda shi yafi kowa bukata cikin halittar Allah a wajen su ajiya yanzu ton ɗin ya juyo wanda yafi kowa tsananin bukatar su cikin halittar Allah shine dan su da suka haifa to yanzu girma ya kama su yau da gobe ta cin musu kai da ƙannanka da sauran ‘yan uwanka da yau da gobe sun tsufar da su. To yanzu kuma suna buƙatar irin kulawar da suka baka, ka ba su makamanciyarta ko da yake ba za ka iya irin tasu ba. Shi ne sai Allah ta'ala ce minar rahma. Thumma ka'annahu qala lahu subhanahu wa ta'ala. Sannan kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ɗa. wala taktafi bi rahmatika allati la dawama laha karka wadatu da iya jin kanka da tausayinka da zaka nuna musu wanda wannan bashi da tabbas baya dawama baya dawama iya tausayin da zaka ji nasu da jin kansu da zaka yi in suna raye ne ai in sun mutu dai suna buƙatar jin kai da rahama walakin qul shi sa sai Allah ta'ala ya ce to kuma ka ce rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kai ka yi jin kanka to ai jin kanka yana da iyaka to kuma suna buƙatar jin kannan diman wa da'iman kai kuma jin kanka ba madawwami bane to sai aka ce kuma kai musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya tausaya musu kamar yanda suka tausaya ma suka rene ka kana karami ka dinnan kama wal kaf kaf dinnan fi mahalli nasbin tana muhallin nasaba ne ala annahu sifatun li masdarin wato kaf din nan kaman sifa ce ta wani masdari mahazufin wanda shi kuma masdarin an shafe shi ma'anar zancen shine ay rahmatan mithla tarbiyati himali shine kama rabba yani sagira kaf din nan sai aka ce ma kafin ce wanda take a mahallin nasaba take domin sifa ce ta wani masdari wanda aka shafe wani mazdari ne aka shafe shi ne rahmatan mithla kaf ɗin kenan kaf ɗin nan fi mahalli nasbin ala annahu sifatun li masdarin mahzub wani mazdari ne aka shafe shi ne rahma ma'ana ana nufin shi ne rahmatan mithla tarbiyyati himali tausaya Allah ka tausaya musu ka ji kansu kwatankwaci misalin irin tarbiya da kulawa da suka bani aw mithla rahmatihima li ko kwatankwacin tausayi da rahama da suka yi min waqil wasu kuma suka ce a'a laysal muradu rahmatan mithla rahma anan da aka ce rahama ba ana nufin rahama irin rahama ba irin jin kan da aka kai musu suka yi maka kai musu irinsa ba shi ake nufi ba balil kaf wannan kaf din liqtiranihima fil wujud an kawo ta ne liqtiranihima sabida haduwarsu fil wujud a tare sun haife ka sun tausaya ma Allah ya raya ka sun girma suna buƙatar tausayinka ka tausaya musu an gane ko faltaqa hadhihi kama waqa'at tilka yanzu tausayin da rahamar da jin kan ya faru kaman yanda jin kan da tausayawar ya faru a jiya gare ka ba za ka iya irin nasu ba amma irin nau'i ko misalin tausayin da suka yi ma kai ma kai musu kwatankwacin irinsa wa tarbiyatu in aka ce tarbiya at-tanmiyatu ana nufin at-tanmiya kula da abu haɓakarsa da girmansa shi ake kira da tarbiya kare shi daga abin da zai cutar da shi jawo masa abin da zai amfane shi wannan ana nufin shi ake kira da at-tarbiya shi yasa an kai shuka sai ka zo ka sa mata wani kwando ka kewaye ta duk wannan yana daga cikin tarbiya ka dan kawo taki ka zuba mata yana cikin tarbiya kaɗan dinga zuwa da safe ka zuba mata ainihin wato ruwa don ta samu ainihin wato wannan din yana cikin tarbiya idan ta girma rassanta suka fara yawa ka sirinjaye ta faɗi sai ka kundime ta ka sassare wasu daga ciki din yana cikin tarbiya da haka in aka ce a tarbiya ana nufin a tanmiya haɓaka abu ya ci gaba da girma wa ya juzu an takuna al-kafu lit-ta'lil zai iya halatta ma shi kaf din nan da aka ce kama rabba ya ne sagira shi kaf din zai iya zamantowa littalil wato na ta'lil ai li ajali tarbiyyati himali zai iya zama haka rabbirhamhuma kama rabba ya ne ai li ajali tarbiyyati himali sagiran shine ma'anarsa ya Allah madaukakin sarki kai musu rahama dalili da me dalilin irin tarbiyya da kula da ni da suka yi ina yaro ka kauli wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala wadhkuruhu kama hadakum wadhkuruhu ay li ajali hidayatikum wannan shi ma kaf din na ta'lil ne wadhkuruhu ku ambace shi li ajali hidayatikum saboda shiryar da ku da ya dawo ku dinga ambatan Allah saboda ya shiryar da ku shine sai aka sa ka ita ma kafin ce ta ta'lil wannan ana mai da mu cikin wato ka'idoji na malaman larabci ko nahawu wanda wayanda suke da dan ido ko nasibi a ciki na san suna dan fahimtar abin da nake karantawa wayanda kuma ba su kai ga hakan ba Allah ya ba su ladan sauraro aya ta 198 cikin suratul baqara ولقد بالغ سبحانه وتعالى في التوصية بالوالدين Allah maɗaukakin sarki ya kai matuƙa wajen yin wasiya da kulawa da iyaye, mubalagatan kaiwa matuƙar da taƙasha'irru laha juludi ahalil uquq duk wanda suke saba wa iyayensu tsikar jikinsu sai ta tashi duk wanda suke ma'abota saba wa iyaye ne to wa'annan ainihin tausiya wasiyan nan da Allah ta'ala yake ta bayarwa game da iyaye wala duk wanda yake saba wa iyayensa sai tsika jikinsa ta tashi sai dai idan zuciyarsa ta mutu murus ba imani amma in akwai burbushi na imani kuma ya san cewa wannan karatun da ake ya san yana da matsala da iyayensa wallahi sai tsika jikinsa ta tashi shine ma'ana Allah ta'ala ya kai matuƙa da makura wajen yin wasiya ga 'ya'ya wajen kyautatawa da kulawa da iyayensu irin kaiwa matuƙar da taqashairu laha julud ahli al-uquq wa'anda duk suke ma'abota saba wa umarnin iyayensu da rashin kyautatawa iyaye to tsikar jikinsu za ta tashi wa taqiffu indaha shu'uruhum tsikar jikinsu ko fatar jikinsu ko jikinsu zai dinga kadawa yana makyarkata in suna jin irin wannan abin da Allah ta'ala yake faɗa kif sha'arahu ya kifo kufufan qama min al-fazi muqtaru siha an dauko kalmar da ana kokarin a sake fassara mana ita wato qama min al-fazi kaman mutumin da ya tashi a firgice ma'ana mutum sai ya razana sai ya firgice in ya san cewa tsakaninsa da iyayensa ba kyau ko sun mutu sun rabu ba daɗi ko kuma suna raye amma ya san ba daɗi tsakaninsu wallahi in yaji wannan karatun sai hankalinsa ya tashi sai dai in kuma imaninsa ya riga ya daskare ya yi sanyi tafiya ta riga ta tura ta yi nisa to wannan shi kadai ne zai zamto sabanin haka a koma cikin fatawul kadir mujalladi na uku shafi na 260 zuwa 261 wallahu wa qala allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روحهما قاوة حكاية وتكسى الله تعالى يكوم الدم cikin سورة الكافي سيتي وأما الغلام أما جمد والنيارة wanda kidir ya kashe an gane ko an ce fantalaka hatta idza laqiya gulaman فقتلا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ko to ai wannan yaron da kidir ya kashe shi ba haka kawai ya kashe shi ba za mu ci wa ammal gulam amma shi wannan yaro fa kana abawahu mu'minaini iyayensa ne mutanen kirki mu'minaini Allah ya ce fa khashina sai muka ji tsoron an yurhikahuma kada ya afkar da su tsuguyanan cikin shishigi da ƙetare iyakar shari'a wa kufuran kuma ya jefa su cikin kafurci fa'aradina sai muka yi nufin an yi budila huma rabu huma khairan minhu zakatan Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya musanya musu mafi tsarkaka sama da wannan yaran wa aqraba ruhuma wanda ya fi tausayi da jin kai fiye da wannan yaran shi sa aka kashe shi to wannan ayoyi guda biyu da muka karanta wa kana hadha gulam sune zamu ji bayanin su wannan yaron fi ilmi Allah ta'ala a cikin ilimin Allah Allah ya san lawasha inda wannan yaron ya rayu la aqqa walidayhi da ya saba wa iyayensa shi sa akwai yaran da gaba daya idan iyayensu mutanen kirki ne su sun yi wa nasu biyayya aka samu wani shi kuma ya fandare yana nema ya wahal da iyayensa sai gan Allah ya ga dama sai ya ɗauke musu shi kafallahul muminin alkitala sai Allah ya ɗauke shi ya fara fitintunu ya fara jawo musu magana an auna su duk hawan jini ya kama su in ka ji tashin hankali in ka ji rigima in ka ji harkar daba harkar kwayoyi da shi a ciki hankalinsu ba a kwance yake ba kullum su kasa kunne su ji ta ina za a kawo ƙararsa to akwai yaran da ɗauke shi rahama ne ga iyayen an gane yanzu ga wani yaro nan Allah ta'ala ya kashe shi saboda yana tausaya wa iyayen saboda ga kauna za su ɗauka su ɗora kamar yanzu yadda ka gani sai ga fitinan nan marajin mai jawo maganar kuma shi aka fi so in yi aka ce an kama shi iyayen ba su ci ba su sha sai sun je sun fito da shi to shine sai Allah ta'ala yake cewa wato yake ta faradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabuhum ruhma wa kana hadha al-gulam fi ilmi Allah ta'ala law asha al-aqq walidai da ya rayu to zai saba wa iyayensa ne wala arhaqahuma kuma da ya afkar da su tsuguyanan shishigi wa kufran da kuma kafirci lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya a ce lokaci yayi za mu tashi kan wannan aya insha Allah za mu ji mai malamai suka faɗa game da ita abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin biyayya ga iyayenmu wayanda kuma suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ba su aljanna madaukakiya wayanda kuma suke raye Allah ya ƙara musu lafiya da imani da tsawon kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik